أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci da albarka a wannan rana ta lahadi ita ce ko wata ta daidai da ranar talatin ko mu ce daya ga watan in talatin ne to ga watan biyar in kuma ɗaya ne ga watan shida hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da da 38 wanda ya daidai da ranar 26 ga watan 2 2017 miladiya don ci gaba da darasin wannan littafi na mai albarka sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha kagashin fadin manzo sallallahu alaihi wa sallama sallu kama ra'aytumuni usalli wallafar hamshakin malamin nan الإمام العلامة المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى درسا كرشي منذ كرشان بياني أكان سجودا من ميكي إذا مكاو ركعة تقبع ركعة تبيوكي وعندما لا يتشي من وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة واجبيني أكارن تفاتحة أقوة ركعة don ya yi raddi ga waɗanda suke ganin koda su ɗai kai fatiha cikin sallah ya isar yake son ya nuna musu a'a kowace raka'a wajibi ne a mata fatiha kina in mun miƙe raka'a ta biyu yana daga cikin abin da yake wajibi a kanmu mu kawo fatiha ko maganar sura wannan mustahabi ne amma ita fatiha dai dole kowace raka'a a kawo fatiha to yanzu bayan an yi raka'a ta biyu to za a yi raka'an ta biyu yadda aka yi ta farko yadda aka yi ta farko haka za a yi ta biyu ba bambanci kina duk abubuwan da muka faɗa a cikin raka'an farko to kuma shi ne dai za a maimaita a cikin raka'a ta biyu sai dai ita raka'a ta biyu in an zo ƙarshen ta to akwai wani abin da za a ƙara wanda shi ne za mu tashi daga kansa mala yace at-tashahhudul awwal shine tahiyyar farko at-tashahhudul awwal mala yace tahiyyar farko jilsatu tashahhud wato zaman tahiya zama da mutum zai yi domin tahiya wannan ita ce matashiyar mu ta yau malai ce sun makana sallallahu alaihi wa sallam yajlisu litashahhud ba'da al-faragh min ar-rak'ah ath-thaniya sannan ya kasance tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi yakan zauna domin yin tahiya bayan ya ƙare raka'a ta biyu fa idza kanat as-salatu raka'atai ne kasubuhi idan ya kasance sallar raka'a biyu ce kamar sallan asuba jalasa muftarishan to yakan zauna iftirash shine zaman da mutum zai shimfida kafarsa ta hagu ya zauna a kanta ya kafa ta dama shine iftirash to mazalla yakan irin wannan zaman idan sallah mai raka'a biyu ce in dai sallar mai raka'a biyu ce to mazalla a zaman tahiya yakan yi iftirash ne kama kana yajlisu bayna sajadatayn kamar irin zaman da yake yi a tsakankanin sajadu guda biyu shine iftirash mun gane shi ko shine mutum ya shimfida kafarsa ta hagu ya zauna a kanta ya kafa ta dama yawwa to irin wannan zama mazan laki in dai sallar mai raka'a biyu ce in mai raka'a hudu ce ake yin iqa wanda za mu yi bayanin sa in mun kai wannan bayanin mun kai wannan gaba saboda haka mazan laki kan zama muftarishan wato zama wanda ake kiransa iftirash kama kana yajlisu bayna sajdatain وكذلك يجلس في التشهد الأول to haka irin wannan zaman yake a cikin tahiyar farko wancan hadisin imamun nasa'i ya kawo shi wannan kuma imamun bukhari da abu dawud saboda haka manzo Allah ya sallallahu alaihi yakan zauna domin tahiyyan farko min as-salati min min min min as-sulasiyya aw ruba'iyya daga sallah mai raka'a uku kaman magriba ko kuma sallah mai raka'a hudu kaman sauran salloli in banda asuba wa amara bihi al-musi'a salatihi sannan manzo Allah yayi umarni da wannan ga wannan da ya muna na sallarsa fa qala lahu yace masa fa idza jalasta fi wasti salati idan ka zauna a tsakiyar sallah fatma'in to ka natsu waftarish fakhzaka al-yusra ka shimfida wato ainihin kafarka ta hagu wato tafin kafarka na hagu summa tashahhud sannan sai kai tahiyya shine muhallu shahid summa tashahhud sannan sai kai tahiyya wannan hadisi Abu Dawud da Imam Al-Baihaqi suka rawaito shi bi sanadin jayyid wa qala Abu Hurairah radiyallahu anhu Abu Hurairah ya dalla ta kara tabbata gare shi yace wa nahani khalili sallallahu alaihi wa sallama an iqa'i anin an iqa'in ka iqa'il kalbi yace masoyina sallallahu alaihi wa sallam bada badadaina khalili wato wanda kake masoyiya ta karshe shine khalil ya hane ni an iqa'i an an iqa'in ka iqa'il kalbi mutum yayi tsugunno irin tsugunnan kare ya kare yake tsugunno akwai wanda zai kwatanta mana tsugunnan kare a wannan ba shi bane kare da yanda yake tsugunno wannan iftirash ne tsugunnan kare ba shi bane wani ya mana tsugunnan kare in kare ya tsugunna ba shi bane akwai akwai tsugunnan da to wani ya sifata shi bari in sifata shi sai ku sai ku yi yayi lamba kasa yace wanda ya rawaito hadisin at-Tayalisi wa Ahmad ibn Abi Shayba unzuru at-ta'liq ka ruba ta'liqi wal iqa kalmar iqa yace qala Abu Ubaida wa ghayruhu wa ghayri qala Abu Ubaida wa ghayruhu huwa an yanzuqa ar-rajula iliyatayhi bil ard shine mutun ya hada kafafuwansa da da kasa wato tafukansa su hau ƙasa yanzu wani ya ɗora tafukansa biyu ƙasa yadda duk zai in tsaye zai shi ya sani nan dai ya taɓa ƙasa to tsaya eh wannan aje su ƙasa ne yawa aje su ƙasa to bari mu faɗa ma sifa ta gaba in mun faɗi wannan a wa yansibu saqaihi ƙaurin ka su tashi tsaye wannan ya tashi tsaye a bar su nan haka zauna ke wa yadda a yadaihi alal ardu ɗora hannunka ƙasa dawa su shiga nan ciki cikin buɗe yawwa wannan shine iqa'i kal fara haka kare yawwa to ba za la ya irin wannan oh nan duk sai taba kasa duka da taba kasa da yawan ah wa to wannan shine dan kawo na jina to shine haka ne to wannan shine tsugunnan kare to an hana kai zaman tahiya da irin wannan zaman kace bari ka haka bari ka haka sai zaman tahiya التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي kana akwai masu ganganci irin wannan to maza Allah ya hana ka yi tahiya da irin wannan zama saboda haka maza Allah sassan ya hana irin wannan zama shine iqa ka iqa'il kalbi sugunno irin sugunnan kare wa fi hadisin akhar a wani hadisin kana yanha an uqbatu shaitan maza Allah ya hana akan zaman da ake kira sa uqbatu shaitan wanda mun yi bayanin sa a baya shine zama akan digadigai mutum ya kafa digadigan sa ya zauna wannan ana yin sa ne tsakankanin sajadu guda biyu amma ba a yin shi a zaman tafiya an fahimta ka kafa digadigan ka zauna a kansu irin wanda wanda wannan haka ke shi ma ba a zaman tafiya haka yawa to duk manzara sallallahu ya hana wannan sai dai mutum yayi iftirash wanda muka kwatanta wa kana idza qada qa'ada fi tashahhud mazalla ya kasance idan ya zauna domin tahiya wada akaffahu al-yumna wada kafahu al-yumna ala fakhzihi sai mazala ya dora tafin hannunsa na dama akan cinyarsa wa fi ruwati rukbatihi akan gwiwarsa a wata ruwaya dora akan gwiwarsa al-yumna ta dama wada kafahu al-yusra ala fakhzihi sai ya dora kuma tafinsa na hagu akan cinyarsa wa fi ruwati rukbatihi akan gwiwarsa al-yusra ta hagu basitan alaiha yana mai shimfida su akanta yanan in yayi wannan zaman sai ya dora ko akan gura ko akan cinya wanda ya kwatanta ku gani kai iftarash yawa nan akan cinya kenan to ko akan gura yawa ko ya dora su akan gwiwa ko ya dora su akan cinya haka manzo rasul sallallahu yake kuma sai ya shimfida su wannan hadisin muslim da abu uwa da abu awana suka suka ruwaito shi wa kana yad'u haddahu mirfaquhu al-yumna ala fakhzi al-yusra fakhzi al-yumna manzo Allah kuma ya kasance yana dora haddahu shine gwiwar hannunsa ya fassara shi da mirfaquhu al-yumna wato gwiwar hannunsa ta dama ala fakhzi al-yumna akan cinyarsa ta dama an gane kenan shi ma na hagu akan cinyar hagu ko bai kawo shi ba yadda a haddihi murfaqihi al-yumna ala fakhzihi al-yumna bai kawo na hagu ba ya dai kawo na dama ma'ana wannan gwiwar hannun zaka dora ta zauna saka hau baya bude ta haka yawwa haka take hawa kenan haka yake domin da shi ake ishara kenan wannan ko wannan ba ai bayanin yadda yake dora shi ba an gane don kenan bai takura su haka amma shi dai wannan da yake ana motsa shi yakan dora gwiwarsa ta kan haukunci na haka yawwa kenan iya yi zaman tahiya haka kenan haka an gane kenan shi wannan ba lalle ba ne tunda ba kawo shi ba amma shi wannan gwiwar ta kan haukunci ne an gane haka kenan haka haka yake yana ne ونهى رجلا وهو جالس معتمد على يديه على يده اليسرى في الصلاه sannan manzo Allah ya hana ma wani mutum wa huwa jalisun alhali shi mutum din yana zaune zaman tahiya mu'tamidun ala yadihi al-yusra yana mai dogara akan hannunsa na hagu fi salati a cikin sallah fa qala sai yace masa inna ha salatul yahud wannan sallar sallar irin sallar yahudawa ce wani bai haƙi da hakim suka rawaito shi wa faqahu az-zahabi wato shi da ya zauna ya dogara akan hannun hagu kuna gani yana ya dogara akan hannunsa na hagu mu'tamidan ala yadihi al-yusra yana zaman tahiya amma hannun akan shi yake ba akan cinyarsa haka yana zaman tahiya haka ya dogara akan hannunsa sai manzo Allah ya ce masa ai wannan sallar irin sallar yahudawa ce wa fi lafazin a wani lafazi yace la tajlisu hakana la ta jilis haka za karka ka daina zama irin wannan zama ko karka zauna irin wannan zama inna ma haza jilsatul ladina yu'allabuna wannan irin zaman wanda ake musu azaba ne zaman yan wuta ke irin zaman wanda ake musu azaba ne wa fi hadisin akhar a wani hadisi na daban yace hiya qa'adatul maghdubi alaihim wannan zama ne irin wanda Allah ya zama wanda Allah ya hushi da su a cikin sallah shine malamai suka ce to in ba a cikin sallah bane fa wannan ba a yi bayanin sa wannan ba a yi bayanin sa ba cikin sallah ne aka hali sai su hana ko suna da dalili ne ko dai yawa yawa cikin sallah dai a hana wajen sallah wannan allahu alam na'am mun gane wannan gabar saboda wannan hadisi abdulrazak ya ruwaito shi wa sahahu abdulhaqqi fi ahkami wannan gabar mazo karshen ta ba wani tambaya akan ta ko mu tsallake me yayi
mutane da yawa na ga suna yin ai mun yi bayani don kuma shaitan kana bacci ko mazalla ya hana ana baka shaitan ko kuma kuma baya ka dan duba kadan mun kawo bayanin sa wa kana yanha an uqbati shaitan baka ce zauna ka yi tahiya mai annan mun wuce wannan tsakankanin sajadu guda biyu ana yi satin da ya wuce an yi bayanin ko amma in zaman tahiya ne ba a yi ba a irin wannan zama a yi tahiya da shi amma tsakankanin sajadu guda biyu ne ana yi shi yawa تحريك الإصبع في التشهد موت دن ياتsa a cikin tahiya shine matashi ya mota gaba yace wa kana sallallahu alaihi wasallama yabsutu kaffu yabsutu kaffahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra manzon ya kasance yakan shimfida wato tafin hannunsa na hagu akan gwiwarsa ta hagu wa yaqbidu asabi'il ko wa yaqbidu asabi'a asabi'a kaffihi al-yumna yakan kuma jimke wato yatsun hannunsa na dama kullu ha dukkaninsa wa yashiru bi isbihi shikenan sai ya rika yin ishara da yatsansa allati taliyal ibham wacce take bin babba wacce yatsa ce take bin babba manuniya ke bi isbihi ko ah, allati tadil ibham ila al-qibla sai ya miƙa ta- ta- ta- ya miƙar da ita wajen tana fuskantar al-qibla wa yarmi bi basrihi ilaiha sannan sai ya jefa ganin sa akan yatsa zama id- idan sai yana kallon yatsa shi haka yake yi wannan hadisin lamba ta uku yace muslim da abu awana wa ibn khuzaima suka rawaito shi wa zada fihi al-humaydi fi musnadihi wa kaza abu ya'la bi sanadin sahih an ibn umar wa hiya nutbatu shaytan wannan wato kamar wata guduma ce akan shaytan in kana motsa wannan yatsa la yashu ahadun wa huwa yaqulu hakada wannan kari ne da ah, wa ibn humaydi yayi a cikin musnad dinsa idan mutum yana yin wannan da kuma abu ya'la su ce idan mutum yana yin wannan da yatsansa to kamar yana kore shedan ne wannan yana zama wani bab- wata guduma ce akan shedan kuma yace la yasu ahadun wa huwa yaqulu haka mutum baya yin rabkanuwa a cikin sallarsa inda yana motsa yatsa inda yana motsa shi yana kallon shi to wani tunani ba zai zo masa ba baya yin rabkanuwa yana yin wannan wa nasaba al-humaydi isba'ahu sai shi humaydi din ya ya ya kafar da ya miƙe da yatsansa yace qala al-humaydi قال مسلم ابن أبي مريم حدثني رجل أنه رأى الأنبياء ممصلين في كنيسة في الشام في صلاتهم قائلين هكذا yace imam al-humaydi yace muslim ibn abi maryam yace wani mutum ya bashi labari cewa ya yayi mafarkin annabawa mumsalina fi kanisatin fi sham wato suna wato kwatanta yatsansu suna miƙar da yatsansu a cikin wato kanisa wani ɗakin ibada da yake ƙasar sham fi salatihim a cikin sallarsu qa'ilina hakaza suna yin haka da yatsansu wa rasab ibn humaydi isri sai humaydi ya miƙar da yatsansa ya nuna yanda mutum ya nuna masa wato albani yace qultu nace wa hazihi fa'idatun nadira ghariba yace wannan wata fa'ida ce nadira wato wadda ta fado mana amma kuma ghariba wanda akwai abun eh, mamaki cikin tukwa kamar akwai fa'ida ce ghariba wanda ba a musu- wato musulmi ba sa yin hujja da abin da ya zo a mafarki an gane yace wa sanaduha ila rajul sahih amma sanadinta zuwa ga wannan mutum din da aka ce ya faɗa sanadi ne ingantacce lalle mutumin yayi mafarkin ya ga annabawa suna sallah a wani dakin bauta a sham suna nunawa da yatsa kamar ya kawo shi ne a matsayin ƙarin hujja bayan hadisan da ya kawo وكان إذا أشار بإصبعه ودع ودع إبحامه على إصبعه ال- آه، على إصبعه الوسطى كما ya kasance idan yayi ishara da yatsansa to wada ibhamihi yakan dora wada ibhamahu yakan dora babban yatsansa ala isbi'i alwusta akan yatsansa na tsakiya wannan kenan ibham sai ya hau yatsan tsakiya an gane shi wannan shine ibham shine babban yatsa sai ya hau yatsan tsakiya ita ce alwusta wannan shi kuma yana miki haka yake kuna kuna gani da na torawa yayi anan anan tora shi yayi wa taratan kana yuhalliqa yuhalliqa bihima halqatan wani lokacin kuma sai ya sai yayi kamar zobe da su haka an gane yanzu ba dora su yayi kamar yayi musu zobe haka shine halqa wani lokacin ya musu halqa wani lokacin kuma ya dora ibham ala ala alwusta akan yatsunsa ta tsakiya wa kana rafa isbihi yuharrikuha yad'u biha sannan kuma manzo Allah sai ya kasance yana daga yatsansa yuharrikuha yana motsa ta yad'u biha yana yin addu'a da ita ma'ana yana motsa ta sannan kuma yana yin addu'a wannan motsin yana yin sai yana addu'a yana motsawa yayi lamba ta shida kasa yace Abu Dawud da Nasa'i da Ibn al-Jarud suka rawaito shi a cikin al-Muntaqa ya rawaito shi a cikin al-Muntaqa wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban bi sanadin sahih wa sahahu Ibn al-Mulaqqin yace wa li hadith at-tahriq shahid fi Ibn Uday yana da shahid wa qala fi riwayat Usman bin bin Muqsim ضعيف يكتب حديثه sannan ya faɗa game da ruwayar Ismail bin Muqsim da ya rawaito wannan hadisin yace da'ifi ne amma ana rubuta hadisin amfanin rubutawa din saboda wata rana in kaga wani hadisi wanda ya zo sai ka hada su sai su sai zama hadisi hasan saboda hadisin ana rubuta a aji akwai wanda shi ko rubuta hadisin sa ba yi da zarar ya faɗa za shi kai wannan ku share shi kawai amma shi Usman da'ifi ne, amma in ya faɗi hadisi ana rubuta sai a aji idan an samu shahid wanda ya goyi bayan shi ya hada su an samu hasan to ka fahimta sai a aje shi da a samu wani da za su da zai karfafe shi amma wani shi in ya faɗi hadisi ko rubutawa ba wa qawluhu fadarsa a can ba da yace yad'u biha yana yin addu'a da yatsa yace qala al-imam at-tahawi imam at-tahawi yace wa fihi dalilun ala annahu kana fi akhir as-salat wannan dalili ne da yake nuna wato wannan motsawa din manzo Allah sana yana yin sa a karshen sallah fi akhir as-salat qultu albani yace ni nace fihi dalilun ala anna sunnata an yastamira fil ishara wannan dalili ne akan cewa abin da yake shine sunna mutum ya ci gaba da motsa yatsa wa fi tahrikiha ya ci gaba da motsa ta ila salami har zuwa lokacin da zai sallame sallah ba wai da ka tsare tahiyya ba sai kai haka ka san mu ne kada yi tahiyatullah zaki a tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ya zo karshe shi kenan ya tsaya jiran liman sai liman ya kare sa ne ya sallame to ba daidai bane zaka ci gaba da motsa yatsan ila salami har zuwa lokacin da za a sallame yace li anna du'a li anna du'a qablahu domin wato ana yin addu'a ne wato kafin wannan kafin sallama duk addu'a da za a aka yi ta ne kafin sallama kenan ba za a daina motsa yatsan ba tunda ana ta addu'a sai sai an yi sallama وهو مذهب مالك مالك وغيره وانا تتشى مذهب مالك ده وسوسا وسئل الامام احمد انت بي امام احمد هل يشير الرجل باصبعه في الصلاه shin mutun zai motsa yatsun sa cikin sallah qala na'am shadidan yace kware ma zai motsa shi zakarahu ibn hani fi masailihi an al-imam ahmad qultu albani yace ni nace wa minhu yatabayyana yatabayyanu anna tahrika al-usbi' fi at-tashahhud sunnatun sabita anin nabi sallallahu alaihi wasallam anan zamu samu dalili cewa motsa yatsa cikin tahiyya sunna ce tabbatacciya daga manzo Allah amila biha Ahmad wa ghayruhu Imam Ahmad yayi aiki da ita da wasu daga cikin sa min a'immatu sunna daga cikin jagororin sunna falyattaqillaha rijalun yaz'umuna anna dhalika abathun bale yace su ji tsoron Allah mutanen da suke cewa yin motsa yatsa cikin sallah wasa ne la yaliqu bis salati bi dace da sallah ba dan mazhabar Abu Hanifa dan mazhabar hanafiya su ba su yadda a motsa yatsa ba ce yin haka wasa ne cikin sallah yace fa hum min ajli zalika la yuharrikunaha to su saboda wannan ba sa motsa yatsan su ma ilmihim bi subutiha tare da cewa sun san motsa yatsan ya tabbata wa yatakallafuna fi ta'wiliha amma sai su yi ta kokarin kallafa ma kansu tawilin duk wani hadisi da yazo yana bayani akan motsa yatsa bima la yadullu alaihi al-uslub al-arabi sai su yi amfani da abinda uslubi na larabci baya goyen bayan wannan fasar da suke wannan tawilin da suke wa yukhalifu fahm al-a'immati lahu sannan yana saba mafahimtar a'imma jagororin musulunci game da wannan game da wannan tawili da suke tawilin su ya saba ma maganar magabata yace wa min al-gharaib yana daga cikin bakuwar magana anna ba'dhum yudafi'u an al-imam sashin su wai suna kokarin bawa wato limamin su kariya shine Abu Hanifa fi ghairi hadhihi mas'ala wato a cikin a cikin wannan mas'ala walau kana ra'ayuhu fi ghairi hadhihi a wata mas'ala wadda ba wannan ba walau kana ra'ayuhu fiha mukhalifan lis-sunnah yace da a ce ra'ayinsa shi limami Abu Hanifa da a ce ra'ayinsa ya saba ma sunna ko walau kana ra'ayuhu fiha ko da ko ra'ayinsa ya saba ma sunna sai su tashi su ce sai su kare shi kun gane kamar suna da ta'assubanci dan mazhabar Abu Hanifa sun fi kowane kowace mazhaba tsanani su da suke wajen yankin Afghanistan kin nan da da da da, da Pakistan da sauransu sun fi karfi a can su can ma in ka motsa ya tsanka za a kama shi da karfi ko a karya shi ko a in ka zo ka canza kace zaka yi sallah za kana fara motsa ya tsada na kusan ka zai kama shi ya ballake shi in baka daina bai karya ya tsada saboda suna da tsanani sosai gaba da abin nan dinsu yace shine suna ba limamin su kariya koda ko abin da ya faɗa ya saba mu sunna kuma koda ba akan wannan mas'ala koda akan wata mas'ala ne wadda ba wannan ba inda ya kawo ra'ayi koda ya saba mu sunna zai ta kokarin kare shi bi hujjati anna tafattu'ahu anna tafattu'at anna tafattu'at anna tafattu'at al-imam yalzimu min hatta'anu fihi wa adam ihtirami suna masu kafa hujja cewa idan aka nuna kuskuren Abu Hanifa to wannan zai lazimta suka ga shi Abu Hanifa kamar an soke shi kamar an an an an an abin nan dinsa an saukar da darajarsa idan kace Abu Hanifa yayi kuskure anan to sai su ga da dan me zaka mutum kamar Abu Hanifa zaka ji gyaran shi summa yansa haza yace sannan shi mai wannan maganar sai ya manta fa yaruddu hazihi sunna sai ya kore ya mayar da wannan sunnar as-sabita tabbatacciya saboda maganar Abu Hanifa wa yatahakkamu bil alimi bil amilina biha har ma yana faɗin ah, maganganu na na na na, na zambo ko cin mutunci ga wanda suke aiki da wannan sunnar wa huwa yadri malaji alhali shi yana sani aula yadri ko ma bai sani ba anna tahakkumahu yusibu aidan haula da aimatul ladina min adatihi fihim an yudafi'a an yudafi'a anhum an- anhum bil batil yace bai san da cewa wannan sukar da yake yi ga masu aiki da wannan sunnar to yana yana hadawa hadda a'imma waɗancan sauran jagorori alladina min adatihi wanda yana daga cikin al'adarsa shi fihim game da jagororin an yi dafiya anhum bil batil ya ba su kariya ko da ko banna suka aikata an fahimta inda gaske yake yi in an soki in an ce Abu Hanifa yayi kuskure an soke shi kaga kenan a ba a ba wa a'imma kariya ko da ko su yi kuskure to wa'annan guda uku Ahmad bin Hanbal Malik da Shafi'i duk ra'ayinsu shine a motsa yatsa kenan in yayi in yayi suka ga cewa wannan motsa yatsa bai da asali kenan ya soke su kuma wanda shi al'adarsa shi da a kare su to dan me su ma bai kare su ba kaga wannan wani ilzam ne abin da ake kira ilzamul khasmi bi lazimi qawli malamai suna da wannan usuli ne maganar da ka faɗa sai a dauke ta a maka hujja da ita wa hum huna ashabus sunna malai yace alhali su anan sun dace da sunna dan akwai hadisi tabbatacce daga manzo Allah bal inna tahakkumihi bihi yasibu zatin nabi kai sukar ma masu aikata wannan aiki na motsa yatsa cikin sallah kamar yana wato shafar zatin manzo Allah da yadda huwa allazi ja'ana bihi biha sabar manzo Allah shi zo mana da wannan sunna ta motsa yatsa fatahakkumu biha tahakkumu bihi to suka game da wannan sunnar suka ne akan manzo Allah wulakanta wannan sunnar wulakanta manzo Allah sai ce fa ma jazaa'u man yaf'alu zalika minhum illa sai yayi dige dige ka'ida da kaka kira babu abin da yake shine sakamakon masu aikata irin wannan aikin sai dai cikon ayar illa su yi fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashadil azab wa wallahu ghafirun amma ya'malu bai ka wannan ba sai ka ida da kanka wa amma wada'ul usbu ba'd al ishara amma dora yatsa ka jibke yatsan ka bayan kai ishara kenan da ka nuna so dai haka kawai shikenan aw taqyidiha bi waqtin nafi wal isbat ko kuma a kayyade motsa yatsan a lokacin nafi ko isbati idan mutum ya zo lokacin ashhadu Allah ilaha illallah an gane nan ne zai motsa yatsa lokacin nafi da isbati lokacin da mutum ya zo ashhadu Allah ilaha illallah kaga Allah ilaha illallah wannan wuri wurin nafi da wurin isbati ina ne wurin nafi yake ashhadu Allah ilaha illallah nan dai kawai zai motsa yatsa amma sauran wurin kawai shi ke. akwai wanda suka kawo wannan wurin nafi da isbati sai ka motsa ashhadu Allah sai ka jimke hannunka ha illallah ka sake motsa shi to shikenan ah, daga nan sai ka daina motsawa sai malai yace to wannan wanda suka kayyade motsa yatsa da wannan fa kullu zalika mimma la asla lahu fi sunna wannan dai yana daga cikin abin da bai da asali a cikin sunna bal huwa mukhalifun laha bari ma wannan ya saba ma sunna bi dalalati hadha hadis da hujjar wannan hadisin da muke karantawa wa hadisu da kuma hadisin da yazo ce annahu kana la yuharriku hadisin da yazo na cewa manzo Allah baya motsa yatsa cikin sallah la yusbitu min qabl isnadi hadisin bai tabbata ba ta fuskar isnadin sa kama haqqatuhu fi da'if abi abi daud kamar da na tabbatar da shi a cikin da'ifan hadisai da suka zo a cikin sunan abi daud walau sabata fa huwa nafi inda hadisin ya tabbata to hadisin korewa yake hadisin me yake korewa wa hadisin babu musbitun shi kuma hadisin da ya zo a cikin babin tabbatarwa yake wal musbitu muqaddimun ala nafi kuma akwai ka'ida ta malaman hadisi hadisin da ya zo yana tabbatarwa shi ake gabatarwa akan hadisin da ya zo yana kore ko da ku ya inganta to sai mu gabatar da wanda ya tabbatar akan wanda ya kore kun fahimta idan hadisai guda biyu suka zo ɗayan yana tabbatarwa ɗayan yana korewa to akan ɗauki mai tabbatarwa ne a jifa da mai korewa ko ajiye mai korewa to mala yake ko da ko hadisin bai inganta ba to a kaddara baya inganta to wannan da muke hujja da shi isbati yake tabbatarwa yake wannan kuma korewa yake to sai mu gabatar da mai tabbatarwa akan mai korewa kama huwa ma'rufun inda ulama kamar wannan abu ne sananne a wajen malamai fala hujjata fihi lin nufati ba baya zama hujja ga masu korewa ga masu kore motsa yasa abinda dai karshen bayani yake so ya nuna mana motsa yatsa a cikin sallah ya halatta ina fata mun fahimta ba san bayan da na dauko lambar ba lamba ta nawa ce yawa lamba ta shida wa yaqulu la hiya ashaddu ala shaytan min al-hadid kuma zalla yana cewa wannan motsa yatsan ya fi tsanani akan shaytan fiye da gudumar karfe fiye da ka dauki gudumar karfe ka ka ka ka buge shi da ita motsa yatsan ya fi tsanani akan yani as-sababa yana nufin wannan yatsan manuniya Ahmad da Al-Bazzar da Abu Ja'far suka rawaito shi da Imam Al-Bukhari da sauran malamai ga sunan malai ya kawo wa kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu ya'khudh ba'dhum ala ba'd malai yace ya kasance sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna sashen su yana masashe nasiha sashen su yana masashe nasiha yani malai yace suna yana nufin al-isharatu bil usbi game da motsa yatsa fi du'a a cikin addu'a ma'ana sahabi idan kana sallah zaka motsa yatsanka dan uwansa sahabi ya ga yana sallah sai ya masa nasiha wane ka ji tsoron Allah ka riga motsa yatsa sahabbai suna ma junan su wannan nasiha yace ibnu abi shayba ya kawo hadisin bi sanadin hasan wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalika fi at-tashahhudain jami'an ku manzo Allah yana aikata wannan a cikin tahiyoyi biyu duka ba wai tahiyan karshe kadai ba tahiyoyin biyu duka tahiyan farko da tahiya ta biyu imam an-nasa'i da bai ya rawato bi sanadin sahih ورأى رجلا يدعو بإصبعه بإصبعيه maza Allah ya ga wani mutum yana addu'a da yatsunsa biyu ya sa yatsun biyu da yanayi yatsun biyu da na dama da hagu fa qala sai maza Allah ya ce masa ahid ahid dayanta dayanta mana ida yatsa daya ida yatsa daya wa ashara bis sababa sai maza Allah ya masa ishara da manuniya ya nuna masa da daya ake ba biyu ba hadisi ibnu abi shayba da nasa'i da hakim sun kawo shi yace walahu shahidun inda abi inda ibnu abi shayba to wannan shine karshen bayani akan hukuncin motsa yatsa a cikin sallah ya tabbata kuma da yatsa ɗaya ake motsawa kuma a ɗora gwiwar hannun akan cinya ana motsawa motsawar malamai ba su kayyade ba ga yadda zaka yi in ka gara ma ka yi sama da ƙasa in ka gara ma ka yi dama da hagu duka ɗaya ne ko kuma ka hada in ka yi sama da ƙasa ka jima kuma ka yi dama da hagu an fahimta amma akwai wasu daga haka suke yi to bai ba haka suke kamar karan kuna ba bai ba miƙe shi ake tsaye ko ka yi haka sama ko ka yi haka duk wanda ka yi haka yayi ko kuma ma ka yi ta juya shi haka ba kawo wata siga ba motsawa kawai aka ce motsawa kuma tashi a miƙe amma ta shafi ko sama ko ƙasa ko ka yi ta juya shi haka da dai motsa shi akwai tambaya ko mu tsallaka gaba ta gaba وجوب التشهد في الأول واجب تنتهي أتكن ركعة فرقو أتكن وجوب التشهد في الأول هكذا واجب تنتهي أتكن زمن فرقو ومشروعية الدعاء فيه دكما شرطور ين الدعاء أتكن تهي فرقو kuma mala yana so ya dan yi mai da martani ga malaman su ganin a zaman farko ba addu'a sai da kawai ayi tahiya wasu kace ayi salati amma ba an addu'a kuma da yace a ana yi ga hujja ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعة التحية wanda yace sannan manzo Allah ya kasance yana karantawa a cikin kowace raka'a yana karanta tahiyya mana a cikin kowane zama zaman farko da na biyu hadisi muslim da Abu Awana wa kana awwalu ma yatakallamu bihi inda al-iqda at-tahiyyatu lillah ya kasance farkon abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fara magana da shi عند القعدة هكذا عند القعدة قعدة يعني بكسر القف باشا عند القعدة عند القعدة ألوك واتو أبن فرقو أبن ما زال يكي yake furtawa yake magana da shi a lokacin da ya zauna at-tahiyyatu lillah baya fadar wani lafazi wannan shine na farko shi da at-tahiyyatu lillah sannan sai ya ci gaba kamar da zamu gani idan mun tsallaka ainihin gaba ta gaba wannan hadisin imam al-bayhaqi suka rawaito shi daga ruwayar aisha bi isnadin jayyid yace kama qala ibn al-mulaqqim wa kana idza nasiya nasiyaha mazala ya kasance idan ya manta tahiyya fi rak'at fi rak'atayn al-ula ulayayn a cikin rako'i bi na farko yasjudu lis-sahwi to sai yayi sujudu sahwi dai nuna maka wannan zama din da wannan tahiyya din tana da matsayi a cikin sallah kisa ko da manta su yayi to sai yayi sujudu sahwi sai dai wace sajada yake kabli ko bari wannan bai kawo ba can gaba da zai yi bayani me yake yi kabli wajen kabli akwai sabani tsakanin malam akwai masu ganin duk wanda kai duka ɗaya ne ni shine ingantacce a waje na ne akwai masu ganin kabli ce kawai babu ba'i duk mat- matsalar da ka samu kabli za ka yi. akwai masu ganin kuma duk matsalar da ka samu ba a da za ka yi. akwai kuma wanda suka hada kamar su imamu malik an gane a wajen abu hanifa kabli ce ba a ce zalla a wajen imamu shafi'i kabli ce zalla a wajen ahmad um, ah, malik da ahmad bin hanbal su suke da kabli da ba'adi amma sai suka yi sabani shi malik in ka rage ka yi kabli in ka kara ba'adi shi malik akasin haka shi wanga ahmad in ka rage ba'adi in ka kara kabli kira wajen fahimta mahaƙiƙuna da suka zo suka haɗa riwayoyin duka da hujjojinsu sai suka fitar da sakamakon duwan da ka yi duwar da zo in kabulin ka yi ta yi in ba din ka yi ta yi wannan shi ne wannan ita ce maza mata an fahimta saboda haka maza Allah yakan yi sujudu sahwi wa kana ya amru biha maza Allah ya kasance yana yin umarni da wannan sujudu sahwi din ko ko yana yin umarni da yin tahiyar biha dan damiri yana kuma zuwa ga tahiyya fa yaqul sai ya ce idza qa'adtum fi kulli rak'atayn idan kuka zauna a cikin kowace raka'a guda biyu fa qulu to ku ce attahiyatullahi ila ku ce attahiya zuwa karshe zuwa karshen tahiyya wal yukhayyira aha dukum wal yukhayyira ahadukum wal yukhayyir fi al-amri wal yukhayyir wal yukhayyir ahadukum min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi sannan mutum ya zabi addu'a wadda ta wadda yake bukata wadda tafi burge shi fal yad'u Allahu azza wa jalla sai ya roki Allah mai girma da daukaka bihi da wannan addu'a yayi lamba ta tafiya ki da Sa'id da Ahmad da Tabarani sun rawaito hadisi bi sanadin sahih yace qultu Albani yace nace wa zahirul hadis zahirin hadisin yadullu ala mashru'iyyati du'a fi kulli tashahhud zahirin hadisin yana nuna shar'antuwar tahiyya a kowace tahiyya shar'antuwar karanta tahiyya a kowane zaman tahiyya walau kana la yadihu salam ko da ko sallama ba za ta biyo bayan wannan tahiyyar ba ko da kome sallama ba za ta biyo bayan sa ba huwa qawl ibn hazm rahimahullahu ta'ala walau kana la yalihu salam mana ko da ko ba ta hiyar karshe ba ai ta hiyar karshe ita ce sallama take biyo bayan ta to ko da ba ita bace zaka iya yin addu'a sabanin wanda suke cewa a'a ta hiyar farko ba a yin ba yin addu'a wa fi lafazin a wani lafazi yace qulu fi kulli jilsatin atahiyatu lillah ku fada a cikin kowane zama ku fada atahiyatu lillah imamu nasa'i ya rawaito shi bi sanadin sa wa amara wa amara bihi al-musi'a salati yayi umarni da wannan ga wannan da ya muna na sallan nan nashi aidan har wa yau kama taqaddama alifan kamar da ya gabata da su wa kana sallallahu alaihi wa sallam mazalla ya kasance yu'allimuhum at-tashahhuda kama yu'allimuhum as-surata min al-qur'an mazalla yakan koya wa sahabbansa tahiyya kamar yadda yake koya musu sura a cikin al-qur'ani bukhari da muslim yace was-sunnatu ikhfa'uhu abinda yake shine sunna boye tahiyar ba a yin ta bayyana Abu Dawud da Hakim suka rawaito shi suka suka inganta shi wa faqahu sahih wannan shine karshen bayani akan tahiya wato wajibcin tahiya a zaman farko da kuma shar'antuwar yin addu'a a ciki ba za mu samu damar tsallaka ba ko ya akwai masu abin nan gaba tana da tsawo ne in dai ba fara ta zaɓa ba sani ina da wa'azi gidan radiyo na awa ɗaya da rabi kenan ha? ina da wa'azi gidan na awa ɗaya da rabi in na kai wannan gabar zan ci kwakwa in ko na ci kwakwa zan samu matsala a darasin matsala yanzu na ƙare wani darasi yanzu na ƙare wani darasi ba Allah asar kenan dan bai zan so kuma yanzu ga wannan kuma ya ji ba ko wani a da ka zakuru in sun sai Ah, ba.
Allah kai mu sai ci gaba cin kwakwa yan mala ya haɗe kuma ce mala ya ba da lahiya lawali a tsaya kuwa wuce sigogin tahiya ne kusan guda shida zai kawo akwai bayani ciki kuma akwai gaɓoɓi kuma da suke akwai ga wata gaba doguwa wadda tana buƙatar bayani sama Eh, lamba da ya yi doguwar magana kenan akwai akwai a wannan akwai bayani ba hakura daga nan insha Allah subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wani ne ke tambaya ko kace me wasunnatu wasunnatu ikhfa'uha wa ifa'uhu
bayyana abin ga koya ne ah wato wani radi ne wani radi ne sun kawo ma wa su kenan fa ban su ganin ana iya bayyana ta sun a ya dai bayyana maka abin da yake sunna babu wani kauli na malamai da yace a bayyana tahiya babu kawai dai ya kawo maka dan ya tabbatar maka shi da sunna aw shine a koyi kenan ko kana yi a tai kasa akwai masu yi sama sama kana ji har ma su hana maka yi tahiyatu lillahi wa sakiyatu wa tayyibatu salawat salatu annabi salatu annabi cikin tahiya ta tsakiya ana yi zai kawo shi nan gaba ana yi a cikin tahiyar farko ana yi har addu'a ma ana yi balle salati addu'a ma yace ana yi addu'a ne wani tara salati akwai gabar da zai kawo ta bayanin salati mai zaman kanta yanzu da mu wuce wannan gaba ta ta siyagut tashahhud salon wato tahiyoyi har guda shida da manzo Allah yake kala kala wanda aka rawaito daga sahabbai mai bi mata shine as-salatu ala nabi da zai kawo bayani insha Allah
Wani sana'ar- mala wani sana'ar da nake da wurin aiki a kowane wani.
hmm Kamar zaman biyu ko kuma kowane zama cikin zama.
A- Zama ko guda biyu na eh ai ba- babu inda ake zama in ba wannan wuri guda biyu bai babu inda ake zama sai wannan cewa da yafi kulli raka'ata yana nufin a kowane kowace raka'a da take da zama ai fi kulli raka'atin laha julus a kowace raka'an da akwai zama cikin ta raka'an sallah mai raka'a hudu ce ita ce dai mafi rako'i da yawa babu da sallah mai raka'a biyar ko ko shida hudu ne to ta farko ba ta da zama kenan banda ita ta biyu ita take da zama to ana yin tahiya ta ukun ba ta da zama kenan ba ba ba a magana akan ta ta karshe ita take da zama to fi kulli raka'atin ma'ana fi kulli raka'atin fi kulli fi kulli raka'atin a kowace raka'a wadda take fiha julusun akwai zama a ciki bai kawo wannan gabar ba dan zaka fahimce ta kai ka san dai ba a ce a kowace kowace zama ne zaka yi tahiya yawa shine a bai kawo wannan gabar ba amma zaka dai fahimce ta cikin salon magana ha wanda zai raka zai raka ta fuskar nan sallama masa Hmm.
idan in ne in sai ya tashi in sai ya tashi bai tahiya in dai zaka sallan lafiya ko kawai ta zarce zai yi dole raka'a yi miƙiya zai yi, dole raka'a yi miƙiya zai yi, ba zai zauna ba sai karshe raka ta fuskar zama ɗaya ne duk raka'an da in yayi yayi sajada bai zama miƙiya kawai yake sai yayi su takwas jere gaba ɗaya babu zama sai a raka'an ƙarshe ne zai yi zama sai ya tsaya sallah duk raka'a duk sallar da zaka in mai hudun ce in mai nawan ce baka zama sai karshe in wuturi zaka yi ka hada su duka raka'a uku kana son kai sallar wuturi raka'a uku tare baka son kai sa sallama tsakanin su to in raka'an farko miƙewa zaka yi ta biyu ma miƙewa zaka yi ta uku ce zaka zauna ka sallama ka fahimta ba wai tahiya zaka yi wasu ka kare tahiya ka miƙe a inda har ka zauna kai tahiya inda cikin nafila ne to dole sai ka sallama inda kai zaman tahiya dole sai ka sallama inda cikin nafila na dan a bambanta da da sallar farilla Yanzu da ke hana mutum kamar cikin zama na farkon nan.
mm dan zaman da zaka tayin ka tashi sai ka bace ka fara tashi ka tashi Ka- kana sujjada ko kamance ka ka fara tahiya eh sai ka sai ka tura da shi ba ta biyu ce ba ta farko ta da wurin jisu da istiraha sai ka barke da tahiya ka yi rabu kaduwa ka kenan ka yi kari sai kai shi kabli ya goba ne Mm. ai kai ya kwashi zai daga jisu da istiraha daga an dan baka na baka dan huta kawai sai ka- sai ka barke da tahiya ba to assalamu alaikum